na'am to haka ne ko to to bismillah ku safha ta 436 ilaika annikin nan 36 ko to shikenan bismillah mu dauka yan uwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa Allah ya sake haɗa mu a wannan sati cikin karatuttukan da muke gabatarwa na littattafan da muke yi a wancan sati da ya wuce ba a samu damar gabatarwa ba saboda malam dan uwa shakka wato asadu sunna ya gabatar da karatu sai muka ce to kada a raba hankali gida biyu ko ba haka ba bakin malamai musamman masu mustawa da nivo da wayewa ana son a saurare su ilimi ana son a saurari ne a saurari ne ta nan za a iya fahimtar wato bambanci tsakanin wani da wani ko littattafai a fanni ɗaya in ka duba tafsiri ashirin ko talatin akan aya guda za ka iya fahimtar ta idan ka dibi littattafan hadisi ya da littafi na aljarhu wa ta'dil goma sha biyar ishirin talatin nan za ka yi ta'dilin wani rawi ko kai tarjihinsa wani sai ka ga duk sun addala shi wani kuma duk sun jarraha shi wasu kuma sun ce a'a adina wasu kuma ce kaza sai a yi tarjihi nan da aka samu sabani wasu sun inganta wasu kuma su abin da haka a mazhabobi sai ka karanta mazhaba daya biyu uku hudu ka bincike a kowace mazhaba sannan ka gane wace magana ce tafi karfi ga dalilanta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid al mughni li ibn qudama mawsu al fiqhiyya al quwwatiyya da haka ne ake samun ilimi Allah ya taimake mu muna cikin makama wato ta 36 ne ko ko da tara mukamar 39 afwan ummaniya a safha ta 436 mun fahimci wannan ko Abu Zaid yace fa qala ilayka anni mun yi bayanin wannan ilayka nan yana cewa gare ka zuwa gare ni kenan khudh anni ana kiransa ismu fi'il amri bayani ya gabata ko ba haka ba wasma' minni kuma ka saurara daga gare ni la tasbuwanna ila watan fihi tudamu wa tumtahan la tasbuwanna kada ka karkata an gane ko shine tasbuwanna ko kuma kada ka kaunaci shine wato as-sababa shine al-hubbu kadiba cikin fiqhul lugha zaka ga sunan so ya kai kusan guda 12 da ya kawo ana kiran sa al-hubb shine da yawa sun ka sani ana kiran shi al-gharam ana kiran shi as-sababa ko ba haka ba ana kiran shi al-ishqu to nawa ka sani ila watan zuwa ga wani gari fihi tudamu a cikin wani garin nan an gane ko tudamu ana zarumtaka ad-daimu shine az-zulmu an gane ko ad-daimu shine wato az-zulmu zalunci kenan an gane ko wa tumtahan sannan kuma ana walakantar da kai shine tumtahan an gane ko daga walakantarwa ne shay'un mahin shine abinda wato bai da kima bai da daraja warhal anid dari warhal kamaraita inji malaman zauri amma ma'anar shi shine kai tafiya kai balaguro rahila shine wato rahala ya bar wuri sha'ir yace abin nan game da duniya nazalna hahuna thumma irtahalna wa hakadha ad-dunya hillun wartihal yace mun sabka wannan wurin kuma mun tashi mun tafi ita ko duniya ta kare ne cikin tashi da sauka mala'ikin mutuwa wuri uku ne zai same ka ko ya same ka ka sauka wani wuri ko ya same ka ka kama hanya za ka wani wuri ya tare ka sama hanya ko ya same ka ka je inda za ka ɗin duniya gaba ɗaya haka na ta kare ka je nan ka sabka nan ka je nan ka sabka nan kai da kawo intaha warhal anid dari ka bar gari ko wato kai balaguro ko kamaraita allati tu'lil wihada alal qunan allati wadda tu'li take daukakar take daukakarwa an gane ko alwihad shine wato abinda ake ce ma faqo ina fata an fahimce ni yanci alwihadi shine kamar abin da yake cikin ƙasa bai da wato abin nan bai da tudu to da Hausa fa ko ake kiran shi ina fata an fahimce ni ko ko a ce take daukakar da rami ko kozazzabu ban san Hausa da dai kuke amfani da ita ba alal qunan an gane ko jam'i ne na qunna qunna kuma shine a'lal jabal shahiqul jabal wurin da ake fifita fako akan kololuwar dutse ita ce duniyar da kuma ke cikin ta ban san yanzu inda zaka baka tsere mawanga ina fata an fahimci ni saboda da yawan yanzu tun abin da ya shafi tafiyar in ba a turai ba kasashen turawa a kasashen laraba da kasashen musulmi ga ita ce ɗabi'a mu wanda ya san abu shi ake maidawa ƙasa jahili shi ake ɗauka a maida sama wanda ya iya shi ake maidawa ƙasa ba wai ina muku zancen fagen da awa ba ɗai hatta da fagen ma'aikatun mu abin da ya hana muna ci gaba wanda ita ce matsala jahilai suna annan suna cin karansu babu babbaka wanda adda ilimi sai a kai ka wurin da baka ma yin komai ko a yi yadda za a yi karasa abincin da za ka ci sai ka gudu an juyar da al'amari shi yasa duk abin da ake yi afirka ba mu shirya ma ci gaba da gyara don mi don waɗanda za su iya yin abin an hana su kamar mota ce ga mutum ɗari guda na iya tuƙin mota kuma an hana mishi an ce waɗanda ba su iya ba su za su tuƙa mota tana tafiya halaka za a yi to wagga ita ce abin da muke ciki akan shi Allah kai mu tsari an gane ko wahrab kai gudu alhurubu shine gudu kenan ila kinnin zuwa ga gida kalima ta kinnu da larabci galibi na kawunku da kafun da nunun da nunun ko da jimun da nunun da nunun idan sun haɗu a larabci suna nuna abin da ya ɓoye ko aka ɓoye kaga ila kinnin zuwa ga gida to duka mafi yawancin shi da kaga kafun da nunun nunun in dai su ne asalin kalima yanzu kana ji an ɓoye wani abu ko wani abu ya ɓoye ina fata an fahimci ni ka annahunna baydun maknun shi maknun ne abin abinda an ka ɓoye kinnun kuma gida ina fata an fahimce ni waje alalakun minal jibali aknanan saboda suna kana shiga ciki sai su ɓoye ka alkunyatu saboda an ɓoye sunanka sai an ka ce abuwa ne yaƙi wanda yake karewa walau annahu wato hidna hadan ko ko ba haka kawo shi ba walau annahu ko da ya kasance hidna wato kamar ka ce kogo ne an gane ko ko da kogo ne a cikin dutse ina fatan an fahimce ni ko kuma ana nufin sassan dutse an gane ko domin ana cewa hadnahu ai janibahu sassan shi guda biyu kenan ka koma ko da kololuwar dutse ko ka koma cikin kogo ko mu ce ka koma can gefe-gefen dutse kai rayuwarka warba bi nafsika ka ɗaukakar da kanka raba'a sai an ka ce irba ka ɗaukakar da abu ba da ainun bane fa an gane ko da alhamza ne ina fata an fahimce ni irba bi nafsika ka ɗaukakar da kanka an gane ko an tuƙima wato ka tsaya kenan ka rayu bi haithu yakhsha ka daran a wurin da addaran kazamta ko datti yakhsha kai ki rufo muka an gane ko irba bi nafsika ka ɗaukakan ba kanka haka shauki ya ce daqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thamanin farba bi nafsika ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani farba bi nafsika ka dauka kan makanka ina fata an fimci ni to gharai ma shi ma ya kawo wannan cikin tashi kasida da yayi ban san ko kusa Abdullah Tughra'i ba kuna ji ana kira Tughra'i duk da yake su malamai nan naji mafi yawanci Afirka suna ce mata lamiyatul ajam Tughara'i, Abdullah Tughara'i, Tughara wani littafi ne da wani malami yayi ya zabo waɗansu manya-manyan shu'ara waɗanda larabcin suna da ƙarfi sai ya hada sai ya Tughara. Kalima ta Tughara tana nufin abin da yake sama, kololuwa. Tughara'u da alhamza ƙarshe. Shauki a cikin hamaziya da ya ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace nuzimat asamir rusuli fahiya sahifatun fil lawhi wasmu Muhammadin Tughara'u yana can sama. an gane ko to shi cin wannan lamiya ta shi tughara'i yake cewa qad rashahuka li amrin in faqinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma alhamali farba bi nafsika ma'ana ka dokar da kanka yace to wajubil bilada fa ayyuha ardaka fakhtarhu watan wajubil bilada kai yawo jaba yajubu shina yawatawa to sai an ka ce jub sai kai hattara idan fi'ili yana da domma yana da wawun to domma ake ma fi'ilinsa amri ƙala ya ƙulu sai ka ce ƙul amma in ka ce ƙala ya ƙilu sai ka ce ƙil to jaba ya jubu sai ka ce jub ya wata kenan mun fahimci wannan da kyau ko to sai an ka ce jubil bilada ai ba mu ga ba mu sukuni ba ko to nan liltiqa'is sakinai خذ العفو خذ العفو to idan sakiri da sun kaɗu sai an kai mashi kasara shi yasa idan wani lokaci rikici ya samu sai an haɗa da nahau da sarfu sannan a warware matsala sai an haɗa ilmuka daban-daban shine almanhajul mutakamil in baka san shi wallahi za ka haɗu da matsala wajubil bilada kai yawo kenan ko ka yanki da zuzuka haka malamai suke fassarawa fa ayyuha ardaka duk wanda ya wato faranta maka da rai ko ko kai yadda da shi tunda kai za a cewa kai kai yadda da garin to fakhtarhu ka zabe shi watan uri wa da'i tadhakkura lil ma'ahidi wa da kabar shi ma ne iltiqa isakirinina sai an ka ce da'i tadhakkura domin asluhu da kabari da'i tadhakkura har yace kabar yawan tunani lil ma'ahidi ga wuraren da ka saba da su nan ma'ahid ba ana nufin al ma'ahid ilmiya ba domin ma'ahad wurin da ake neman ilimi a nan ma'ahad wurin da ka saba da shi wuraren da an ka saba da su an gane ko walhanina da kuma bege in ji malaman zauri kauna kenan ila sakan zuwa ga gida malam bahaushe ma cikin hadisin shi da yake yi na yau da gobe yace na ji daɗi shi a gari ba na saba ba ko ba karan bane da yawan mutane yanzu garin ku in ka ji ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa sai kai bal da ka zo wani wuri ka iska ta maka daɗi tab sai ka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam garin su makka na da ta yi zahi bayan mutuwa Abu Talib da kuma Khadija sai mi sai Madina can ya samu wurin da zai gabatar da rayuwarsa to haka ne ina fata an fahimce ni wa'lam hariri yace ka sani bi annal hurra shi da fi awtanihi a cikin garinsa yalqal gaban yana haduwa da algaban asalin algaban shine tawaya ina fata an fahimce ni amma nan yana nufin wato abin nan yace ad-du'f wan nisyan yana haduwa da rauni da mantuwa saboda malam bahaushe ce ƙoshin gani kasawar reni duk mutum yana da wahala a san ƙimarsa a cikin al'ummar da yake rayuwa sai in sun rasa shi ko sai in ya mutu sai in sun rasa shi ko sai in ya mutu saboda ba a ganewa sai ya bar giɓi wanda ana son a cikin shi an kasa shi yasa wato da yawan mutane a inda suke su ba kuwa bari amma in ka je ka je inda aka ji labarin sun wuri sai ka yi mamaki wannan kuma galibi ne ina fata an fahimce ni amma irin darajar da duk za a ba mutum a wurin shi ba ta kai inda ba a san shi ba ko inda ake jin sunansa kawai wannan shine ɗabi'a shi yasa za ka ganin da yawan mutane da suke da kusanci da masu baiwa sai su sai mutanen su mutu su amfana da ita ba da wuya ka iske matan malami ta yi karatu da wuya ka iske dan mallan yayi karatu da wuya ka iske kanin mallan yayi karatu da wuya ka iske uban mallan yayi karatu sai dai waɗansu da nesa su to su ɗauka ko da aka jimawa sai mallan ya mutu dan alherin da suka samu su ma sai su koma bayi ba su samun shi na fata an fahimce ni ku ta kasashen laraba ku gani da kaga wanda baki shi na damar shi karatun larabci su wani suka karatun larabci shirme na ba sa yi ba su damu da shi ba yake nan addini sai zama to kamar naku da ba nasu bane illa man rahim Allah ana samu mun fahimci wannan dake ko ala ayyati hal ba dole ba sai mun ta bayani yace to kadurri fil asdafi kadurri kamar lu'lu'u an gane ko fil asdafi a cikin gidan shi kwamba ake cewa da Hausa kwamba ban san ko abin da za ku gane ba wato akwai dan gida da aboki da shi wanda ake saka shi a ciki ana kiransa kwamba ban sani ba ko akwai wata hausa dai wadda ta fi dacewa an gane ko fil asdafi yustazra ana walakantar da shi al-izdira kenan walakantar suwa wa yubkhasu sannan ana tauye shi fi thaman a cikin wato ana tauye ana tauye masa farashi shine yubkhasu wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin sun maƙala hasbuka mastama'ata ya ce hasbuka ya ishe ka mastama'ata abinda ka ji wa habbaza an talawita ba'ata ya ce to madalla inda ka bi shi ne habbaza madalla da dai za ka bi na fatan fije domin ba jin ba ne an matsalar aikin da yawan mutane sun iya faɗa ga maganganu ana faɗa na hikima da mi amma rayuwa ta daure ta yi abin da an da amfani da shi ke da wuya sai dai a ta halbi gefe fa'audahtu lahu ma'adiri sai ni bayyana mishi ma'adiri uzurrana uzuri maudu'i ne a shar'ance uzuri na gaskiya da uzuri wanda ba na gaskiya ba alƙur'anin sai ka ɗauko shi yaya za mu yi magana uzuri na gaskiya yaya za mu yi gane uzurin da ba na gaskiya ba a'zarul munafiqin uzurran da munafiqai suke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam di ba cikin tauba da sauran sururi ina fata mu ni ga hadisi na Ka'ab bin Malik a'zarkin munafiqin ga uzurin da hudu hudu yabba annabi Sulaiman da haka zaka iya bambanta kai maudu'i kuma da za mu fahimce shi a shari'a rayuwar mu ta yau da mun huta da yawan mutane yanzu babban matsalar da abin da yasa alaka take rizqiwa tsakankanin mu ko take samun rauni shine kai duk duniya kana son ka ba kowa uzuri shi karba amma kai baka yadda ba baka uzuri wanga shine matsala shi yasa arme ga ta mutuwa shi yasa abokai ke ta rabuwa shi yasa alaka tsakanin du'a take ta wacewa shi yasa alaka tsakanin aboki da aboki take ta wacewa uzuri dole sai da shi a rayuwa Allah yana abai da uzuri duniya bai kama shi wa qultu lahu nace da shi kun aziri an gane ko ka kasance mai kai mai wato mai karɓar uzuri na kenan an gane ko ka zamanto mai karɓar wato uzuri na fa'azara sai ya yi min uzuri wa tazara sannan kuma ya ba da nashi uzuri wa zawwada sannan zawwada ya ba da guzuri shi ne azzada ko ya ba da guzuri hatta lam ya zar habbai bari ba an gane ko ma'ana bai bar wani abubuwan da nake da bukata da shi wanda bai bani shi ba tunda mutum na da balaguro akwai abubuwan da ake bukata dole sai da su to ma'ana ya bada dai abin da yake bukata shine lam yazar bai bari ba ina fata an fahimce ni wanda suke cewa shi asalin wannan fi'ili larabawa sun yi amfani da mudari'in shi sun yi amfani da amrin shi amma babu madin shi a cikin larabci an gane ko yadharu asluhu yawzaru ne domin daga wazara amma fi'in shi madhi babu shi mudari'i akwai shi amri akwai shi zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fa sawfa ya'lamun fadharni wal mukaththibina uli an-na'mati wa mahhilhum qalila amma an kace to da ismul fa'ili da wani ismul maf'uli nashi da fi'ili madi ba a ji shi ba sai dai an samu wani mai tsaurin kai sai ya kawo su summa shayya'ani sannan yayi mini bankwana koyar rakka ne shayya'a asalin ta tana nufin wato rakkawa tashyi'ul janaza za a je a rakka gawa a kaita ina fata an finci ne shayya'a tashyi'al aqaribi irin tashyi'in nan ban kwanan nan ko rakkiya ta al aqarib makusanta ila an rakibtu fil qarib hasirin hau al qarib shine jirgin ruwa kaga ne an ce al qarib ba wanda ya kusanto ba in baka sani ba sai kai irin taka fassara fawadda'tuhu sai na yi ban kwana da shi shine alwada ko laraba suna cewa la naqulu wada'an walakin naqulu ila liqa idan mutum kana son haduwa da shi wata rana in yace maka wada'an sai ka ce a ila liqa ne saboda kana da burin wata rana ka haɗu da shi amma in yace wada'an dama wanda baka so na sai ka ce ai ta tahiya eh mutane ba suka ce Allah raka taki gona wata tsohuwa da ta dami mutane a wani ƙauye ta dami mutane ta dami mutane to shi ko mutum duk in bai da ɗabi'a ta gari ana zaune da shi na doli ba mai iya zama da kai sai wanda ka zama doli ko ba haka ba ƴaƴanka kuka matanka kuka mutanen gari kuka makwabta kuka ran nan sai ta hau jaki da ta hau jaki sai bata dawo ba an kai an kai ba an kai har yanzu ne bata dawo ba sai an ka zo an kawo da mashairi kenan sha'ir sai ta mai dadi yace to idza zahaba al-himaru bi ummi amrin yace to fala raja'at wala raja al-himaru yikenan an huta ya ce falara ja'at ya ce kai walara ja'ar hibaru mu hadda jacin mun yahi fawadda'tuhu wa ana ashkul firaqa yace ina ku ina wato abin nan ashku asilin ashku shine kai kara qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ko kuma da ina cikin damuwa kenan nan da rabuwar da muka yi wa azummuhu sannan ina zargi domini shi na koma zuwa ga alfiraq ba yana koma ga Abu Zaidi ba domin shi wanda ba ka son rabuwa da shi bilata ce kana zarginsa ba sai a ce kana zargin ita rabuwar wa awaddu sai ni ina guri lauka na halakal janin wa ummu da dai ɗaya halaka da mamashi an gane ko saboda mi saboda shi abu zaidi da bai samu biyan bukata ta yi ba da ba mu rabu ba na fata amfinci ne tana daga cikin abin da ake cewa siyasatu jawwa kalbaka yatba'aka ka bar kare da yunwa don ya bi ka shine turawa suke yi ma duniya a yanzu sun hana ma 'yan afirka da kasashen laraba su amfani da arzikinsu saboda kullum su zamanto suna bayansu kuma duk mugu haka shike a duniya da malami da mai kuɗi da mai mulki idan mu gane an gane ko to ba sa son al'umma ta wadatu da su shi malami na gari kullum zai faɗa zai karantar da ku kuma ya gaya muku waɗansu malamai waɗanda za ku iya ma tuntuɓa kuma gaya muku manya-manyan littattafan da za ku iya zuwa ku yi bincike don ba shi ne ƙarshen ilimi ba mai kuɗi na gari yana fatan duk wanda ya tashi ƙarƙashin shi a ce ya zan wani abu mai mulki na gari kullum yana fata a ce na ƙarƙashin shi sun zan wani abu amma shi mugu sai shi karya na kusa da shi sai ya gina waɗansu saboda kullum ya fi son na nesa bai san abin da yake faruwa ba Allah kai muni tsari mukama ta ƙarshe sai a bayyana